الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala a wannan safiya ta lahdi hudu ga watan zulka'ada shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da takwas da aihuwar annabi isa alaihi salam don haka insha allahu ta'ala darasi wanda yake na yau zai tashi wato a farkon makama ta uku wadda ake kiranta addinariya wadda aka jingina ta izuwa wato shine kuɗi domin lafazin addinar kuɗaɗen da ake ƙerawa na zinare a wancan lokaci shine ake ce masa dinar asali dangane da lafazin dinar wato shine dinar dinar wato binnun almuba'afa tare da nun guda biyu waɗanda aka linka sai aka canza nunin kin guda ɗaya sai ta koma ya'un ba don komai bako don ya kasance ya sauƙaƙa wajen faɗarsa akan halish da za ka ce dinar da dinar wanne ya fi sauƙi akan harshe shine lafazin dinar saboda haka abin da zai tabbatar maka cewa asalinsa shine dinar binnunai sai ka koma duk lokacin da za ka yi jam'i ko za ka mai da suna musanna a lokacin nan za ka samu asalinsa tunda idan za ka masa jam'iya za ka faɗa sai ka ce dananir dananir shine ubangiji ta'ala yake cewa wa min ahlil kitabi man in ta'amanhu bi qinqarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الشاهد قوله, قوله ومنهم من in ta'amalahu bi dinar dinar saboda haka ita wannan mukama an jingina ta ne wannan mukama an jingina ta ne zuwa wato kudi shine ake ce mata addinariya wadda take bayani dangane da kimar kudi da lalacinsa kamar yadda malam yayi bayani a cikin wannan makama insha Allahu ta'ala kamar yadda za mu gani قال المصنف رحمه الله تعالى روى الحارث بن همام مالم الله يجيك أنسى yake cewa harf ɗan hammam ya yi riwaya ƙala ya ce nazamani wa akdanan linadin lam ya fihi munadin ولا كباقده زناد ولا ذكت نار إناد yake cewa nadin wato mazauni nazamani ya haɗa ni da wa aqdanan li masoyana lafazin nadin mufrad ne jam'unsa ya riga ya gabata daidai inda mala yake cewa wa ba'adu fa innahu qad jara bi ba'd andiyatil adab andiya jam'i ne na nadin kuma jam'i ne na nadiyun domin mufradinsa wato kala biyu ne in ma ka ce nadin ko kuma ka ce nadiyun kamar yadda za mu gan su baki ɗayansu a cikin wannan makama shine ubangiji ta'ala yake cewa wa ta'tuna fi nadikumul munkar da faɗarsa faliyada'u nadiya dama mun maimaita tun a baya shine yake cewa nazamani wa akhdanan li nadin mazauni na musamman ya haɗa ni ni da masoyana lafazin akhdan jam'i ne na khidin khidin wato shine masoyi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa fanki hunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhizati aqdan gane ko wala muttakhizati aqdan da fadarsa wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافهين ولا متخذي أقدان لم يخف فيه مناد ميكرا بيتبا تابيوا ba a cikin wannan mazauni ma'ana duk abin da yake bukata idan ya nufaci irin waɗannan jama'a zai dace da bukatarsa munadin wato wannan ismul manqus ne ubangiji ta'ala yake cewa wastami'i yawma yunadi munadi min makamin qarib wala ka ba qadhu zinadin bugon ƙyastu na wuta wala ka ba ice bai dakushe ba zinad wato ita ce ashana can a wancan lokaci itace ne guda biyu ake haɗawa ana karta tsakankaninsu sai wuta ta fito shine yake cewa qaduhu zinadin bugon kistu na wuta wala kaba bai dakushe ba ma'ana duk wanda zai nufaci waɗannan jama'a ba yanda za a yi ya dakushe ya taɓi dangane da bukatarsa sai yake cewa wala zakatnaru inadin wutar mai tada karan hanci ba ta huru ba a wannan mazauni babu wata hayaniya da jayayya tsakankanin wato waɗannan jama'a fabainama na hannu na tajababu a ƙurafal anashi yayin da mu muke geniyar gefi na saɓar waƙa lafazin a jam'i ne na ƙaraf wato gefi al'anashid jam'i ne na unshuda wato ita ce waƙa wani tawaradu ɗurafal asani muna gangarama kyawawan labarai waɗanda suke masu dangane waƙafa bina shakhsun alaihi samadun wa fi mishiyatihi qazal lafazin ƙuraf jam'i ne na ɗurfa ɗurfa wato shine zance wanda yake kyaukyawa mai daɗin sauraro shine yake cewa wani tawaradu muna gangara ma turafal asani kyawawan labarai waɗanda suke masu dangane ba jita-jita ba idh waqafa bina shaksun alaihi samal wa fi mishiyatihi qazal kai tsaye sai wani mutum ya tsaya a kanmu a jikinsa akwai ragga samal tsohon tufafi jam'unsa shine asmal za mu iske shi a makama ta gaba insha Allahu ta'ala wa fi mishiyatihi qazal a cikin tafiyarsa akwai gurgunci faƙala sai ya ce ya a khayirar zaka'ir wa basha'irar asha'ir ya zaɓaɓan dukkan wani katihu wa basha'irar asha'ir ya wanda matsayinsu albishir ne wanda yake na dangi lafazin akhayir jam'i ne na akhyar zakair jam'i ne na zakira bashair jam'i ne na bushara ashair jam'i ne na ashira duk da cewa wannan shine kenan ismu tafdil na khair sai ka ce akhyar amma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi amfani da shi ba tare da wato alhamza ba duk da cewa a larabcin galibi ba sa amfani da alhamzar sai a zo da shi khair amma ana nufi akhyar a zo da shar ana nufi da shi wato a shar shine sai yake cewa imu sabahan ubangiji ta'ala ya ni'imtar da ku a lokacin safiya wannan gaisuwa ce wadda take ta jahiliya kamar yadda mu a yau muke cewa ina kwana ina wuni su kuma a wancan lokaci abinda suke cewa imu sabahan imu masa'an imu lailan an gane ku sai musulunci ya canza mana ya zo mana da fiyayye wato ita ce sallama wadda a sanadiyarta idan mutum ya lazimce ta makomar shi za ta kasance aljanna don haka ba ya nuna cewa ba haramun ne mutum ya yi irin waɗannan gaisuwa halak ne amma abin da ya fi ka gabatar da sallama sannan ka zo da irin ina kwana ina wuni shi ne suke amfani da shi inu sabahan ma'ana Allah ya ni'imtar da ku a lokacin safiyarku wa an'imus ibahan ku ji daɗi da shanku wato na lokacin safiya isɗiba shine shan wani abin sha a lokacin safiya sawa'an koko ne ko shayi ne ko ma menene in dai abin sha ne na lokacin safiya to abin da ake kiransa shine isɗiba abin shan me ake ce masa ana ce masa asabu idan abin sha ne na lokacin marice abin da ake ce masa algabuk wanzuru ila man kana zana diyin walada wa jidatin wa jada wa aqarin wa qura wa maqarin wa qira yake cewa ku kalli mutumin da halinsa a wancan lokaci wanda ya gabata ya kasance mutum ne ma'abucin fada lafazin nadiyin daidai yake da nadin wurin da jama'a suke haɗuwa su zauna a hira shine ake ce masa nadiyin ko kuma a ce masa nadin mun yi bayani jam'unsa shine andiya wanadan halinsa ya kasance mutum ne wanda yake ma'abucin baiwa ma'ana yana da kyauta wadda take mai tarin yawa wajidatin da wadata wajadan da kyauta wa aqarin wato da dukiya wadda take tabbatatta idan aka ce aqar duk dukiyar da me ita ba zai iya ɗaukanta ya tafi inda yake so ita ce ake cewa aqar kamar misali gidaddaji da filaye da gonakai da itace misali kamar da binnai da mangoro da gwaiba da makamantansu dukkan su wannan dukiya ce wadda take tabbatacciya wadda ba za ka iya ɗaukanta ka je inda kake so don haka duk dukiya tabbatacciya abin da ake ce mata a tsara wa da alƙaryu wato jam'i ne na ƙarya wa maƙari da manya-manyan akussa wanda ake haɗawa a zuba abinci jama'a su zagaye shi su ci jam'i ne na mikrah wa kiran wato da garar baki fama zala bihi qutubul qutub wa hurubul qurub yake cewa daure fuska na manya-manyan lamurra bai gushe ba tare da shi wahurubul kurru da yaƙoƙi waɗanda yaƙe-yaƙe wanda suke na bakkan ciki lafazin uqub jam'i ne na alƙa'ubun abinda ake cewa alƙa'ubu wato shine ɗaure fuska alƙubu wato ɗaure fuska daidai yake da ƙafufun abinda ake cewa alƙafufu shine 'ya'yan itace jam'insa sai ka ce ƙuƙuf kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ƙuƙufuha daniya alƙuƙuf jam'i ne na khaɓabun khaɓab shine babban al'amari wanda yake mawuyaci misali kamar musibu irin na zamani shi ne ake ce masa alkhaɓabu kar mu manta a makama ta wadda ta gabata a jiya shi ne yake cewa wasibir idza huwa adra bikal khutuba wa allab sai yake cewa wa shararu sharral hasud da tarbatsi na sharrin wato wanda yake mai matukar hasada da tarbatsi na muguntar mutumin da ya kai gaya a wajen hasada lafazin sharar jam'i ne na sharara shine wato karen wuta ubangiji ta'ala yake cewa inna hatar ni bi shararin kalkasa wanti ya bunnuwa bisud da yin baki-baki wato na musibu waɗanda suke baƙaƙe annuwab jam'i ne na na'iba na'iba ita ce musiba intiyab wato shine mushtaqun ne minan nauba wato baki-baki yau wannan yayi gobe wannan yayi ma'ana halinsa a kullum musibu wato baƙaƙen musibu suke masa baki-baki idan wannan ta zo wannan take zauwa. idan wannan ta wuce wato wannan sai ta biyo baya hatta safiratin raha har ya kai lokacin da tafin hannunsa ya ruhinta daidai da dala babu a cikin tafin hannunsa wa ƙari'atin saha wato balbalin gidansa ya zama haƙu ma'ana ya ruhinta lafazin ƙari'a wato mushtaqqun ne min alqar'a abinda ake cewa alqar'a wato ƙasa wadda babu itace babu ciyawa wadda ta tsire ta game da dukkan wani alkhairi shine yayi amfani da shi a nan ma'ana balbalin gidansa ya wuhinta game da dukkan wani alkhairi duk wani abu wanda za a kirga shi cewa yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke masu kima na rayuwa to babu yanda za a yi babu yanda za a samu a cikin balbalin gidansa shine yace wa qari'atis saha balbali sai ya ruhinta game da dukkan wani alkhairi wa gharal manba mabubbugan ruwansa wato ta kafe abin da yake nihi da mabubbugan ruwa a nan wato dukkan wani hanya wadda take ta arziki wato ta rigai ta tushe wani balmarba gidansa wato ya nisanta abinda za a hau aje gida babu kasancewar almarba ana amfani da shi a gida wanda yake na gona in ma ka ce masa arrabu ko kuma ka ce masa almarba gida wanda ake yin shi a lokacin damuna idan damana ta wuce kuma sannan sai a ƙaura shi ne ake ce masa almarba ko kuma a ce masa arrabu kenan jam'insa sai ka ce wato shi ne riba'un ko kuma ka ce masa rabu wa aqwal majma matattarar jama'a ta watse wa aqabbal mabja wurin kwanci yayi kaushi lafazin aqabba mushtaqun ne min alqabab abinda ake cewa alkabab wato su ne duwalwatsai ma'ana daidai da tabarmar da za a shimfiɗa a ɗora haƙarƙari a cikin gidansa babu wasta halatil halu hali ya jirkita wa a'awada iyalu iyali suka suka fashe da kuka lafazin a'awada mushtaqqun ne min al-awil abinda ake cewa al-awil wato kuka wanda ke akwai ɗaukaka murya a cikinsa wa khalatil marabit turaku ta wuhinta almarabit wurin da ake ɗaure tumaki wani ake ɗaure raƙumma da shanu da jakkai da dawakai shi ne ake ce masa almarabit wato turaku wa rahimal gabit gabit wanda yake mai buri ya samu wadata irin tashi wato shi ma sai ya kai ya matsayin ya tausaya masa wa audan nafiqu was samit dukiya mai furci da wadda take mai kawaici baki ɗayanta ta halaka annaɓik dukiya wadda take mai furci kamar shanu da raƙumma da tumaki da awaki da dawakai da bayi dukkansu wannan ana kiranta almanun naɓik dukiya mai furci amma idan aka ce almanus samit dukiya mai kawaici shine abin da ya shafi zinari da azurfa ko kuma a yau mu ce irin sefa da dala da euro da dukkan wani dangi wanda yake na kuɗi wato shine ake ce masa dukiya wadda take mai kawaici kamar yadda hausawa suke faɗa kuɗi ba magana ba yake warrasa lana alhasidu wa shamit mai hasada da wanda yake mai calama wato sai ya tausaya mana lafazin rafa mushtaqqun ne min arrafa'u abinda ake cewa arrafa'u shine ka yabi mutum da kyawawan halayensa bayan mutuwarsa shine ake ce masa almarfiya ko kuma ka ce arrafa wato alhasid mai hasada wa shamit da mai calama ko kuma ka ce mai alagwandama ashamit shine wanda yake farin ciki da musibar da ta samu mutum shine yace sai da ya tausaya mana shine imamu shafi'i yake cewa wala turi lil aadi qad zullan fa inna shamatatal aada bala'u farin ciki na makiya yake cewa bala'i ne saboda haka karka sake ka nuna musu kasawa duk yanda ake karka sake abokin gaba ka nuna masa kasawarka domin farin cikinsa bala'i ne akwai hadisin da aka rawaito ba mu san ingancin sa ba wanda yake cewa la tuzhiru shamatata li akhika fa yarhamuhu Allah wa yabtalika don haka daga cikin sa ne ake cewa tashmitul aqis wato shine shigan masa da farin ciki a cikin zuciyarsa lokacin da ya atisha idan ya yabi ubangiji tabaraka wa ta'ala addu'ar da zaka masa ka ce masa yarhamukallah wannan zai shigan masa wato da farin ciki wa alabina daharul muqi'u wal faqrul mudqi yake cewa zamani mai halakarwa da talauci al mudqi'u mai wulakantar da mutum ma'ana mai tsugunar da shi akan ƙasa wanda ya rasa tudun dafawa lafazin al mudqi'u mushtaqqun ne min ad-daqa'a addaka'a'u wato ita ce ƙasa talaucin da ke tsugunar da mutum wani iyazu billah ya rasa tudun dafawa ya wulakantar da shi shine ake ce masa alfaɗar mudiƙi'u yake cewa zamani mai hallakarwa mushtaqqun ne min alwaqa alwaqa'u ita ce alhalak zamani mai hallakarwa da talauci mai wulakantar da mutum wa alabina sai ya kai mu ya koma da mu ila anihita bainal waja ya kai mu izuwa muka yi kafa ciki da falfaci lafazin ihita baina mushtaqun ne min alhiza alhiza'u shine takalmi kafa ciki wanda ake ce masa suliye jam'unsa sai ka ce al'ahaziya alwaja wato shine falfaci duk lokacin da mutum ke tsawaita tafiya ba tare da takalmi a cikin dugadugansa wato kafafuwansa za su samu irin wannan rashin lafiya wadda ake ce mata alwaja wato shine falfaci ila anihi ka zainal waja ya kai mu zuwa lokacin da muka yi kafa ciki da falfaci waga ta zaina shaja muka mai da makara ita ce abinci igta zaina ai sayyar nahu giza'an muka maida wato makara ta zamanto ita ce abincinmu wastaɓannar jawa muka cika ciki wato da tsananin baƙin ciki baƙin ciki da ɓacin rai ya zamanto shine abincinmu wanda muka cika cikinmu da shi wastabqanna mushtaqun ne min albatan albatan shine ciki istabqana wato ya cika cikinsa istabqana ya cika cikinsa wastabqanna aljawa mun cika ciki wato shine da tsananin bakin ciki da bacin rai wa qawaina alahsha'a ala qawa muka nade 'ya'yan hanjinmu wato da tsonan da yin a waɓa waina la'ahsha'a ala ɓawa muka naɗe 'ya'yan hanjinmu a kan yiwuwar da take tare da mu lafazin ɓawaina mushtaqqun ne min abbayyi abinda ake cewa abbayyu shine naɗe abu kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa yawma naqwi sama'a ka bayyi sijilli lil kutub waqta halna suhada muka yi kwalli da rashin bacci wastauɓannan wihada muka mai da kurani ya zame mana shine wato gida wastauɓanna mushtaqun ne min alwaɓan alwaɓan shine wato mazauni inda ka mai da shi gari alwihad jam'i ne na wahada wahada shine kurani domin al'adarsu a wancan lokaci talaka wanda ba shi da cin yau ba shi da na gobe balantana ya ɗauka ya taimaka ma wani galibi idan zai yi gida sai ya nemi korani me yasa saboda kar bako daga nesa ya hango hayakin da ke tashi a gidansa ya zo ya nemi cewa a taimaka masa alhali kuma babu abin da za a bashi wanda bai ƙoshi ba ina yake da halin da zai ɗauka ya ba wani to don haka suke mai da kurami cewa shine gida duk galibin wato zangunan da zaka samu na larabawa waɗanda suke cikin kurami to ma cikin ɗayan biyu ne ko ka same su talakawa ne ko kuma ka same su ramnana ne ba sa iya zama da gindin kansu domin galibi a wancan lokaci akwai zalunci kafin zawar musulunci babbar ƙabila sai ta zo ta kawo farmaki na yaƙi a kan ƙaramar ƙabila ta ribace matansu da 'ya'yansu su zamanto ganima mazansu su zamanto bayi dukiyarsu kuma baki ɗaya su ribace don haka duk wanda yake tsammanin cewa abokin gaba abokan gaba za su kawo masa farmaki to bai neman kan tudu ko saman dutse ya gida sai dai ya nemi kurami shine yace wastauqannal wihada sai muka mai da kurani ya zame mana gari wastauqanal qatada muka taka wato karangiyar kusa lafazin wastauqana mushtaqqun ne min alwaqa alwaqa shine wato taki watan duk da cewa alqatad wasu suna fassara shi tsidau amma ba tsidau bane ba wata na sainal aqtada muka manta wato kwacciyar sirdi lafazin akatad wato jam'i ne na katad an gane ku ko kuma katida wato shine icce wanda ne mahayi yake jinginuwa a jikinsa wato a jikin sirdi jam'unsa shine akatad ko kuma ka ce kutud ko kuma ka ce kutudun wata na sai na al'aqtada muka manta an gane ko mufradinsa kenan ka ce alƙatad ko kuma ka ce alƙatida shine wato icce wanda mahayi yake jinginuwa a jikin sirdi wannan icce na jikin sirdi yace wata na sainal aqtada muka manta yanda ake kwaciya ta sirdi ma'ana yanda ake zama akan sirdi muka manta saboda tsabar talauci an jima ba a hau ba wastaqabna alhainal mujtaha muka ji daɗin wato hallaka wadda take ƙari dangi lafazin istaqabna mushtaqqun ne min aqib aqib abu wanda yake daddada yace sai muka ji daɗin wato hallaka wadda take ƙari dangi shine ake cewa ja'iha musiba wadda take mai hallaka abu baki ɗayansa wasta ba'anal yawmal mutaha muka ga jinkirin yini wanda yake abin kaddarawa shine ranar mutuwa fahal min hurrin asin aw samhin mu'asin shin ina za a samu ɗa wato wanda yake mai magantar irin wannan bala'i aw samhin ko kuma wanda yake mai baiwa mu'asin wanda yake mai taimako fawallazi istakhrajani min qaila ina rantsuwa da ubangijin da ya fitar da ni wato daga qaila ita ce qailatu bintul arqam al-ghassaniya wa hiya ummul aus wal khazraj wato wata mata ce wadda ta haifi waɗannan ƙabilu guda biyu ƙabilar aus da khazraj ƙabilun da suke zaune a madina wanda suka kauro daga yaman asalinsu wato suna daga cikin gassan kabila ta gassan tuntuni bayani ya gabata kabila ce wadda take mashhura daga cikin ƙaba'il waɗanda suke na yaman laqad amsaitu akha aila haƙiƙa na maraita wato ina ma'abucin talauci al'ailatu wato talauci ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhan lazina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu almasjid alharam ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha'a inna Allaha alimun hakim الشاهد قوله وإن خفتم عيلة العيلة شيني تلوش لا أملك بيت ليلة ban mallaki ba wato abincin dare daidai da abincin dare ɗaya ce ban mallaka ba qala la haris ibn hammam haris dan hammam yace fa awaitu li mafakirihi sai na taro jiki na taimaka masa saboda talaucin da yake tare da shi lafazin awaitu mushtaqqun ne min al-iwa al-iwa wato shine ka taro jiki zuwa wani abu don ka don ka samu taimakonsa ko kuma don ka taimaka masa shine suke cewa awa yu'ri iwa'an ga can ubangiji ta'ala yake cewa iz awal fityatu ilal kahfi fa'awu ilal kahfi iz awaina ila sakra wa awainahuma ila rabwatin ذات قرار ومئين فأويت سين تارو جكي لمفاقره سبود تلوچنسا مفاقر جمعينينا فقر على غير قياس kamar yadda mazakir jam'i ne na zakar mahasin jam'i ne na hasan masawi jam'i ne na sayye an gane ku? daidai yake da mafakir mafakir jam'i ne na faƙar walawaitu na karkato akalata ilastin baɗi fiƙarihi izuwa binciko wato waƙe-waƙensa lawa wato wannan mudari ukin shi shine yalwi wa inna minhum la fariqan وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون دفدس إذ تسئلون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تهزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون shine yake cewa wala waitu sai na karkato ilastin baɗi fi ƙarhi zuwa binciko waƙe-waƙensa istinbad wato masdar ne na yastanbidu istanbaba yastanbidu sai ka ce istinbaban لعلمه الذين يستنبطونه منهم yake cewa fa abrastu dinaran sai na fito da dinari wa qultu lahu ikhtibaran nace masa gaya akan jarrabawa in madahatahu nazman idan ka yabe shi a waƙe fa huwa laka hatman tabbas naka ne fambara sai ya bujuro yunshidu fil hali yana rera waƙa take yanke min ghairin tihalin ba tare da hankaka mai daƙon wani naka lafazin intihal mushtaqqun ne min intahala yantahilu intihalan intihal wato ana amfani da shi a wajen mawaka ma'ana ka saci waƙar da ba taka ba ka kalelece ta ka daɗa wasu abubuwa ko ka rage ka nuna cewa taka ce shine suke nihi da intihal shine yake cewa akrim bihi asfara raqat sufratu جواب آفاق ترامت سفرته مأثورة سمعته وشهرته قد أودعت سر الجناء سرته وقارنت وجه المساء خطرته وهذبت إلى الأنام غرته كأنما من القلوب نقرته به يسود من هوته سرته وإن تفانت أو توانت إترته يهبذا نداره ونصرته وهبذا مغناته ونصرته كم آمر به استتبت إمرته ومترف لو وهب ومترف لولاه دامت حسرته وجيشها من هزمته كرته وبدر من أنزلته بدرته ومستشيط تتلظى جمرته أسر نجواه فلانت شرته وكم أسير أسلمته أسرته أنقذه حتى صفت مسرته وحك مولى أبدعته فطرته لو لدت قال قلت جلت قدرته yake cewa a karin bihi menene ya fi shi daraja asfara rawaya-rawaya wanda sufratuhu rawaya-rawayansa raƙat ya ƙayatar da jawaba afakin masu sare sasannin duniya wato da bulaguro saboda neman kuɗi lafazin a karin bihi wato wannan suna kiransa a ta'ajju ma'anarsa shine ma akramuhu menene ya fi shi daraja kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa absir bihi wa asme malahum min dunihi min wali wala yushriku fi hukumihi ahada da faɗarsa asmi ibihim wa absir yawma ya'tunana da can kuma ga ya can fama asbarahum ala nar wannan dukkan sa ana kiransa at ta'ajjub kamar yadda yake cewa ara umma amrin dam'uha qad tahaddarat buka'an ala amrin wa ma kana asbara ma'ana ma asbaraha daidai yake da nan akrim bihi sai ka ce ma akramuhu an gane ko shi ne yake cewa menene mafi daraja game da shi wato shi ne kudi asfara rawaye-rawaya domin kudi wato rawaye-rawaye ne zinariya domin launin ta launi ne wanda yake rawaye-rawaya raƙat sufratuhu jawaba afakin rawaye-rawayensa ya ƙayatar da masu sare sasannin duniya da bulaguro saboda nemansa ma'ana a takaice su ne 'yan taburada safratuhu ya ce bayyanarsa ta ramat ya ce ta nisanta kafin a same shi fa sai an sha wahala sum'atuhu jin labarinsa wa shuhratuhu da ɗaukakarsa ma'asuratun abin rawaitowa ne duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wadata shi da kuɗi an gane ku ya samu ɗaukaka ɓangaren dukiya za ka ji ana rawaito da labarinsa kowa ya sansa kuma kowa ya san halin da yake ciki asirratuhu zanen goshinsa ƙadu'udi at sirral gina hakika an ba da ta ga asirin wadata duk wanda ya samu kuɗi to galibi a nan ake samun wadata khabratuhu haɗarinsa wa qaranat ta haɗu da nujihal masa'i wato cin nasara ta mai nema galibi neman kuɗi akwai haɗari a cikinsa da yawa wato hanyar da za a bi a samu dukiya kai tsaye a cikinta to akwai haɗari wanda yake babba yace gurratuhu kyawun gushinsa wa hubbibat an so yadda shi ilal anami zuwa talikai daidai da mahaukaci ya san kuɗi kar mu wanta za mu iske me yake cewa wa hal ya hataqiru qadrahu illa musawun yace ai ba mai wulakanta darajar kuɗi sai wanda yake mahaukaci to daidai da mahaukaci ma ya san kimarsa sai dai idan hauka ya hauka yace ka annama ka ce nuqratuhu ta massa minal qulubi daga cikin zukatan bayi aka fitar da shi lafazin nuqra wato shine ta ma ta zinare lokacin da aka kona ta aka ciccira ta kafin a kera shine ake ce masa nuqra wato ta massa ka annama ka ce minal qulubi daga cikin zukatan bayi aka fitar da shi bihi yake cewa da kuɗi ne man mutumin da surratuhu saritarsa hawatu ta tarar da shi ya suru ke tumbe yana cika yana batsewa lafazin ya suru an gane ko an ciro shi min daga faɗarsu swala ya suru saulatan kamar yadda amurwul kursu yake cewa bi shubanin ya rauna laƙatila majidan washibin fil hurubi mujarrabina fasalu saulatan fi man yalihim wa sulna saulatan fi man yalina asaul wato saula shine wato tumbi mutum ya ringa cika yana batsewa ya ce ku je ku yi abu kaza ni na ce a yi yake cewa wa in tafanat an gane ku surra shine wato jakar da ake sanya kuɗi a cikinta a hausa abin da ake ce mata ana ce mata sarita yace wa in tafanat aw tawanat itratu idan itratuhu dangin kuɗi tafanat suka halaka aw tawanat ko ta yi rauni ya habbaza sai ka je yana cewa kai can so da ƙauna ga nudaruhu wato zinaransa wa nadratuhu da kyawansa ma'ana duk mutumin da ya taɓa riƙe dukiya idan ta kunce to ya fi kowa bigenta wa habbaza magnatuhu ma dallada wato wadatuwarsa an gane ku ma dallada wadatuwarsa domin wadata ta kuɗi ita ce wadata an gane ko iya abin da yake cikin tunanin mutane amma ba abin da yake a shar'ance a shar'ance wadata ta zuciya wato ita ce wadata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa na gina an kasratil ard walakin na gina ginan nafs yawan dukiya manzon Allah ya ce ba ita bace wadata ku san da cewa wadatar zuci ita ce wadata ya ce wa habbaza ma dallada maganatuhu wadatarwarsa wa nusratuhu wato da taimakonsa kam amirin ya ce da yawa wanda yake mai shugabanci wanda zai ce a yi kaza a daina kaza kam amirin da yawa wanda yake mai shugabanci kenan mushtaqqun ne min al-imara idan ka ce amir shine shugaba amir kenan mai shugabanci shine yake cewa kam amirin da yawa wanda yake mai horo ma'ana mai shugabanci bihi wato da kuɗi ne imratuhu sarautarsa istatabbat wato take tabbata sarauta babu kuɗi wahala ce an gane ku sarauta ba ta tabbata ta zamanto sarauta a karye inda ban gaba dole sai da dukiya wa mutrafin ya ce da yawa mawadaci mani'imci nan kenan wato wawun a nan matsayinsa ana kiransa wawun rubba ai wa rubba mutrafin da yawa wanda yake mani'imci a taraf wato shine jin daɗi ni'ima kenan shine mai Allah yake cewa wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa mutrafin da yawa wanda yake mani'imci laulahu ba don kuɗi ba yake cewa hasratuhu nadamarsa damatu da ta dawwama hasra ita ce nadama wa innahu la hasratun alal kafirin ya hasrata alama farratu fi jambillah ya hasratana alama farratuna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun wajen shi hammin da yawa runduna ta bakin ciki karratuhu kai ɗauki na kuɗi hazamatuhu wato ta karya shi ta karya ta wajen shi hammin da yawa runduna wadda take ta bakin ciki karratuhu kai ɗauki na kuɗi hazamatuhu wato ta karya rundunar lafazin karra shine kai ɗauki an gane ko أو تقول نفس لو أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو yake cewa yake cewa أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أن غانيكو karra shine wato kai ɗauki shine yake cewa mai karrin mai farrin muqbilin mudbirin ma'an ka julmud sakrin habba husaylu min ali hazamatu yake cewa ta karyata lafazin alhazmu wato shine karya runduna ta yaƙi ubangiji ta'ala yake cewa sayuhu zamul jam'u wai walluna dubur ko kuma jundun ma hunalika mahzumu min al-ahzab فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت يتي وبدر تمن yake cewa da yawa wata wanda yake cikakke badratuhu ɗauri na kuɗi anzalatu ya saukar da shi daga matsayinsa na daraja abin da yake nuni da wata wanda yake cikakke wai da yawa za ka samu mutum wanda yake mai daraja dan dangi za ka samu cewa ɗauri na kuɗi ya sauke shi daga matsayin shi na daraja da yawa za ka ga mutum wanda yake mai kima mai daraja amma idan talaka ne babu kuɗi sai ya ajiye wannan matsayinsa duk wani aiki wanda yake na komawa baya da kaskanci da fadanci sai ya yi dande ya samu abin da zai biya bukatarsa badra wato shine dinare dubu goma sha biyu an gane ku dinare dubu wato dubu goma shine suke ce masa badra kamar yadda a nan wato jaka dubu ake ce mata miliyan guda kenan dari dari so goma nawa ne jika dari dari so goma shine miliyan guda kenan kamar miliyan shine suke ce masa badra a wancan lokaci ma'ana dinare dubu goma yake cewa wa badri timmin da yawa wata cikakke badratuhu yake cewa ɗauri ɗaya an zalatu ya saukar